على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayi wa Allah godiya da salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta a tsakanin musulmai, ‘yan uwa masu albarka muna addu'a Allah ka kai watan Ramadana da imani. Allahumma balligna Ramadana bil iman, Allahumma balligna Ramadana bil afiyati was si'ati wal iman, Allahumma balligna Ramadana bil iman. Bayan haka, mu abin da take magana a kai, tana magana ba a kan azumin kai tsaye ba, tunda galibin maluma sukan yawaita kuɗubobi a kan abin da ya shafi azumi, amma abin da ke alaƙa da abin da ke ya ba wa azumin daraja da kima shine alƙur'ani. Domin ba a raba alƙur'ani da watan Ramadan. Shaharu Ramadan alladhi unzila fihi Qur'an Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar to kudubar mu abin da take magana ƴan uwa masu albarka tana magana akan wajabcin riko da littafin Allah riko da littafin Allah wajibi ne akan dukkan wani musulmi namiji musulma mace ƴar birni ce ko ɗan birni ko ɗan ƙauye ƴan uwa masu albarka Alƙur'anin Allah Allah ya jeho shi a tsakankanin bayan Allah don ya zamto, ko dai ya zama hujja a gare mu ya zama sababiyar tafiyar mu aljanna, ko kuma ya zama hujja a kanmu ya zama sababiyar tafiyar mu ta Allah ka kiyashe mu. Ta yaushe ne Alƙur'ani yake zama hujja a gare ka ya kai ɗan uwa mai sauraro? yana iya zama hujja a gare ka ne in kai imani da alƙur'ani ka karanta alƙur'ani ka fahimci alƙur'ani ka yi tadabburi a kan alƙur'ani bugu da ƙari kuma kai aiki da shi insha Allahu ana fatan ka wanye lafiya gaban Allah ‘yan uwa masu albarka saboda mahimmancin riko da alƙur'ani ne daga na gaba ke ganin zurfin ruwa Allah ya ba wa annabinsa ɗan gata wadda ya fi kowa daraja ya fi kowa gata a wajen Allah sai Allah ya ce fastamsik don haka ka yi riƙo ya rasulallahi sallallahu alaika wa sallam billazi uhiya ilaika da abun nan da aka yi wahayi zuwa gare ka innaka lallai kai din ne ya rasulallahi ala siratin mustaqim wallahi kana kan gwadabe mai kyakke sai Allah ya ce wa innahu la dhikrun laka alqur'anin nan da muka saukar maka Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Na zikirun laka ma'ana aina sharafin laka, alƙur'anin ɗaukaka ce a kankin kanka, wani ƙaunuka kuma ɗaukaka jama'arka ce kamar yadda hadisi ya inganta, hadisin Umar radiyallahu anhu cewa Allah yana ɗaukaka wasu al'umma sababin wannan alƙur'ani kuma ya ƙasƙantar da wasu al'umma sababin wannan alƙur'ani. Ɗaukaka ce gare ka, sharafi ne gare ka, ɗaukakar jama'arka ce duk wanda suka yi riƙo da shi Allah zai ɗaukake su sai Allah ce wa saufa tus'aluna ya ku masu sauraron alƙur'ani Allah ce da sannu Allah zai tambaye ku za a tambaye ku maluman tafsiri suka ce menene ma'anar wa saufa tus'aluna da sannu za a tambaye ku da sannu za a tambaye ku haƙƙin imani da alƙur'ani shin kun yi imani da shi haƙƙin karanta alƙur'ani shin da kace kai imani da shi kana da malamin da ka koyi huruful hija'iyya alfun zuwa ya'un ka iya hada harafi na alƙur'ani irin yadda za a kira ka a waya kaga wannan ka gano wane ne ya kira ka in ka iya karanta alƙur'ani waye malamin ka na alƙur'ani kana sauraron tafsirin alƙur'ani kana da alaka da alƙur'ani Allah zai tambaye ka fahimtar alƙur'ani zai tambaye ka uwa uba dangane da aiki da alƙur'ani ‘yan uwa masu girma shi yasa Allah ya yabo ga wasu bayi waɗanda suka riƙo na alƙur'ani riƙo na ƙamƙam Allah ya faɗa a cikin suratul araf wallazina yumassikuna bil kitab wa aqamus sala inna la nudhi'u ajral muslimin lallai waɗanda ke riƙo da alƙur'ani karanta shi mutunta shi, girmama shi, martaba shi, imani da shi, hidimta shi, saka shi a rayuwar kasuwanci a rayuwar auratayya a rayuwar zamantakewa a rayuwar makwabtaka dukkanin kaiwa da komowar mu musanya alqur'ani kamar yadda aka tambayi Aisha Allah ya ƙara mata yadda yaya ɗabi'un manzon Allah tace kana kulquhu alqur'an ɗabi'un manzon Allah shi ne mene alƙur'ani Allah ya yabo ga waɗannan wallazi ne masu kuna bil kitab waɗanda suka yi riko da alƙur'ani riko na ƙamƙam imani da shi da aiki da shi Allah ya ce inna lallai mu kam la nubi wa ajal muslihina ba za mu tozartar da ladan waɗanda suka kyautata ba tambaya akan alƙur'ani ne dan uwa mai albarka ba za ka gushe a tambayoyin kabarinka da za a maka full question no exception a ciki dole sai an tambaye ka alaƙarka da ƙur'ani tambayarka a filin alƙiyama dole sai Allah ya tambaye ka haƙƙin ƙur'anin nan wa saufa tus'aluna za a tambaye ku innal walladina yumsikuna bil kitab wa aqamu salata inna la nudhi'u ajra al muslimin ba nan kadai ba Allah ya yi yabo ga waɗanda suke riƙo da littafi, allazi na ate na humul kitaba, ya tulunahu haƙƙa tilawatihi, waɗanda muka ba su littafi suka yi tilawar al'ur'anin suka yi tilawar littafin da haƙƙin tilawa bi tajwidihi, ƙira'atan mujawwidatan murassilatan, ƙira'a da tajwidi da ƙa'ida da makarijin huruf Allah ya ce ula'ika yi umino na bi irin waɗannan su ne ma suka yi imani da shi kenan waɗanda ba su karanta littafin da aka fara saukar da shi da ikara'a ba ta shekara sittin kana musulunci an saukar da ikara'a ba a ce yi sallah ba duk da muhimmancin sallah ba a ce yi azumi ba duk da muhimmancin azumi ba a ce yi zakka ba duk da muhimmancin zakka zumunci babu abin da Allah ya fara da shi kalmar farko sai aka fara da mene ikra'a don haka mu al'ummar manzon Allah ana kiran mu al'ummar mene ummatu ikra'a shi yasa qur'anin da aka yanko shi daga kalmar mene ikra'a aka sa masa mene alqur'ani wa qur'anin faraqalahu litaqra'ahu 'ala an-nasi ala mufsin wa nazzalnahu tanzila kenan an kira alqur'ani abun karantawa dan ayi ne dan a karanta shi yo ai an kira abinci ne da abinci dan ana mene ci in ba a cin abinci kenan bai zama mene abinci ba haƙƙi na ƙur'ani amsa sunansa na ƙur'anin a karanta shi shi yake amsa sunan mene alƙur'anin tunda Allah ya umarci mai zan sallallahu alaihi wasallam shi da kansa utulu ma uhiya ilayka min alkitab yi tilawar abin da muka muke mene yi maka wahayi na alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ba shi umarni ya yi riƙo da alƙur'ani ya karanta alƙur'ani ya yi tilawa da alƙur'ani lallai in yi haka ala siratin mustaqim kenan mu ɗin in mun yi haka muna kan doro mene miƙaƙƙe kuma za mu rayu rayuwa cikin haske duk wanda ya rayuwa a cikin alƙur'ani zai yi rayuwa cikin haske Allah ya ba da bushara a cikin alƙur'ani suratul ma'ida ya ahlul kitabi qad ja'akum رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تكون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله يهدي به الله Allah yana shiryar da wannan alƙur'ani subula salam hanya ta aminci wa yukhrijuhum min az-zulumat Allah yana fitar da al'umma daga dukkan kafirci jahilci bid'a zuwa ga haske na imani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa Allah ya yabo ga makaranta alqur'ani ƴan uwa masu girma ya faɗa a cikin surati shura innal ladhina yatluna kitaballah lallai masu karanta littafin Allah wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar da abin da muka azurta su sirran wa alaniya afai da ɓoye Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan wani fataucin kasuwanci da babu faduwa a ciki babu wani mai ribar da ya kai makaranci alkur'ani riba musamman yayi imani ya kwatanta aiki da alkur'ani ɗan uwa masu albarka kuɗubar mu ba ta tsaya bayani akan wannan ba ta ɗauko roman karatun alƙur'ani hadisi ingantacce hadisi na ƙudusi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man shagala ful Qur'an wa zikiri an mas'alati a aɓaitu afdala mimma u'tiya sa'ilina duk wadda karanta alqur'ani da zikirina ya shagaltar da shi daga roƙon addu'ar Allah ba ni kaza yaye min kaza biya min kaza ban kaza Allah maɗaukacin sarki ya ce ni kuma duk wanda ya shagalta iya karatun ne da ambatan Allah sai na masa biyan buƙatar da duk masu roƙon Allah suke roƙon ya biya musu buƙatu sai na biya masa buƙata ninkin da ninkin sama da ta waɗannan masu addu'o'i domin wa fadli kalamillah falalar zancen Allah in ji in ji Allah da kansa sai ya ce ka fadli maza ka fadlil khaliq alal alal maza alal makhluqin kamar falalar Allah ne akan sauran mene halittu Aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun fi ma'a safrati al-kiram al-barara duk waɗanda suke karanta Qur'ani mahaddata guraye a cikin al-Qur'ani ranar alkiyama suna tare da manya-manyan mala'iku ma'ana darajar alkur'ani Allah ya baka ɗa mahaddaci alkur'ani ya fiye baka gwamnan jihar Bauchi ya fiye baka shugaban ƙasa ya fiye baka minista ya fiye baka duk wani title da kake gani ya baka to ya baka ɗa mahaddaci alkur'ani ba sa'ar wannan bane ma'a safaratul kiramil barara الذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو شاق عليه من كرنت القرآن يناب ta'atu'i ya karanta ya ja bakin bakin ya ja shi yana shan wahala a kansa falahu a jaraini manzon Allah ya ce yana da lada nawa biyu wata riwayar ya ce man qara'a kitaballah wanda ya karanta littafi man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana duk wanda ya karanta harafi daya na littafin Allah yana da mene mai kyau guda daya wal hasanatu bi ashri amsalha kamar yadda Allah ya ce man ja'a bil hasana falahu madha ashru amsalha duk wanda ya karanta harafi daya Allah zai bashi daya lada daya lada mai kyau guda ɗaya mai zai ninka ta gida biyu gida nawa goma inji annabi manzon Allah ya ce la aqulu alif lam mim harfun la bal alfun harfun wal lamu harfun wal madha wal mim harfun manzon Allah ya ce idan na faɗa haka ina nufin alif lam mim ba ina nufin harafi ɗaya ba a alfin harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne yanzu bismillahir rahmanir rahim kwaman ɗan musulmi ka faɗa ana tsammanin akwai harufa kamar guda goma sha takwas ko goma sha tara a ciki yanzu kalli ɗan najeriya mai jaraba son kuɗin tsiya mai son cin banza son tallafi ga tallafi daga wajen ubangiji kaddara Allah zai ce bari mu yi join a linkin account kana cewa bismillahir rahmanir rahim account ɗinka ka ji naira ɗari da tamanin da wani abu kuna ganin waye bai ba zai koma ya zama makaranci alƙur'ani ba waye ba zai koma ya zama makaranci alƙur'ani ba sunan arni da Allah ya kawo a ƙur'ani in ka karanta sai Allah ya baka mene lada yanzu fir'auna ba matsiyaci bane ba suratul ankabut tace wa qaruna wa fir'aun وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا صادقين فرعون حرف biyar ne kaga matsayaci ka kira sai Allah ya ce ba shi lada 50 hamana da yake shi ma dan uwan ɗaya ne matsayacin ne sai harfan shi ma zama biyar Allah ya ce karamar 50 wa qarun qarunan shi ma harfa biyar din ne ta kudon kamar shi ma kaga lada 100 nawa ɗari da hamsin ɗan Najeriya baka gano me Allah yake nufi da lada ban an ce lada bai da sa'a da kuɗin Najeriya bai da sa'a da kuɗin duniya ladan nan da Allah zai ce ladan ka na lahira bari in yi conversion in baka a duniya ce ka ci gaba da cin moriyarta a duniya lada ɗaya za ka gina Najeriya Afirka Asia in kana da zuriyar da ta kai shekaru biliyan da ta shekara biliyan tana cin wannan ladan ba ta iya cinye shi ba wannan fa shi ake kiran ladan da ake karanta qur'ani ka samu makaranci alqur'ani ne ranar alkiyama Allah yake gwada darajarsa Allah zai ci ikra'a warqi karanta gwargwadon haddar ka ɗan haddar izifi biyu sai ya ce wa ɗan izu ɗaya a huta lafiya ɗan izu biyar ya ce wa ɗan izu biyu a huta ɗan izu goma ya wuce ɗan izu goma benesa aljanna ya wuce ɗan izu biyar ɗan izu ashirin ya wuce ɗan goma ɗan talatin ya wuce ɗan nawa har sai an kai matsayin da mai haddar izifi hamsin ji malamai suka ce in ya ga karama da martabawa da girmamawa da Allah yi wa mai haddar izifi sittin sai ya sadda kai ƙasa. Wa inna kitaban lahi ausaku shafi'in, wa agana gana'in wahiban mutafabbila, wa kairu jamisin la yumallu hadisuhu wa tarzaduhu yazdadu fihi tajammula wa haisul fata yarta'u fi zulumatihi min alqabr yalqahu sanan mutahallila wa min ajalihi fi zirwatin iz yujtala yunashidu fi irba'ihi li ahbibihi wa ajdir bihi su'lan ilayhi muwassala fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli hali mubajjila hani'an mari'an walidaka alayhima ملابس أنوار من التاج والهلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولي البر والإحسان والصبر والتقى ولهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبئ نفسك الدنيا بأنفاسها الأولى جزى الله بالخيرات أنا أئمة لنا نقل القرآن أذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء الأولى والأدل زهرا وكملا ما حدتي القرآن نداء دكو أور على رمى دأوبان على رمى رانر القيامة ɗora su a kan wata kujera ta daraja a ba su award a sa musu kandil da inda za a kawo shi duniya sai hasken rana ya disha shi a ɗora wa uwar alarama da dawa da uban alarama ɗan aljanna ne babu abin da ɗan aljanna yana aljanna in ya tana bai yi ba yake jin nadama sai makaranci alƙur'ani da ya bar lokacinsa a hira facebook whatsapp TikTok, shirme, hauka, dabbanci, kafin shi ya tafi ɗan aljanna yana aljanna in ya tuna wannan lokacin da bai karanta Ƙur'ani ba sai ya yi nadama. Yaya wadda kuma bayi da alaƙa da Alƙur'ani wallahi an barka a baya. An barka a baya duk wadda bayi da Alƙur'ani alaƙa da Alƙur'ani ya tafi kabari sai ya ci dukan tsiya. Duk wadda ba shi da alaƙa da Alƙur'ani yanzu azumin nan muna fuskantar sa wani sai a wuce azumin can ba gurin da yake zuwa sauraron tafsiri. Babu, a wuce can tafsirin asuba na safe, na dare, na yamma ba shi da wani lokaci sai dai lokacin hira na gargaɗinka da abin da annabi Muhammad. ya ce rubba sa'ima hazzuhu ju'uwal abish yawancin masu azumi ba su da sakamakon kofa ce yunwar banza da ishirwar banza saboda mallam ya da kaula zur wal amala bihi wal jahal fa laysa lillahi haja min an yada da'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar ƙarya zuƙi ta mallana ji an ce sun ce mun ce ya da maganganun gulma ga ta da daɗi dan karan wannan kuna cikin yi ka ji an kira sallah a ci ikon Allah kada ashe mun kusa shan ruwa kun sha ruwan kutun a nan a gulmar wani da zagin wani kun yi ishirar banza da yunwar banza shi yasa manzon Allah yace laysa siyamu min al-akl wa shurbi walakin min al-lagw wa rafas idza sabbaka ahadun faqul inni sa'imun inni sa'imu ba kamewa daga ci sha bane kai ba azumi a kamewa daga gulma yashashiyar magana in wani ya zage ka ko ya gaya maka bakar magana maka ce masa ni ina azumi haka ladabin mai azumi ya kamata ya zama kuma mu sani wannan watan azumin in ya zo yana raba mutanen duniya gida biyu ko dai ka zama cikin waɗanda aka ‘yanta rahmar Allah ta tabbata a kansu ko ka zama cikin waɗanda Allah ya tsine musu albarka ramadanin nan ba dama ya zo wai kana cikin neutral ko dai kana positive side ko kana mene saboda manzon Allah ya zauna akan mimbarin yayi amin so uku sahabbai suka ce ya rasulullah أنك ركبت المنبر فقلت آمين آمين فقال آتاني جبريل عليه السلام فقال كل من أدرك الشهر رمضان فلا يغفر الله له فمات فعبده الله في رحمته ثم قال من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلن يضرهما فمات فدخل النار فعبده الله في رحمته ثم قال من ذكرت عنده فلن يصلي علي فمات فدخل النار فعبده الله في رحمته دو ود رمضان يزو ود دكا دلي من رمضان الله الله أنا أنت يسبعي دبي سبعين ranar ƙarshen Ramadana wannan ninkin dubu saba'in ɗin ya ninka ta so saba'in, ya ɗanta wannan sakamakon ayyuka na ƙwarai, ko karatun Alƙur'ani, zumunci, sadaka, kyauta, ziyara, ayyuka na alkhairai ba ka ko ɗaya a cikin waɗannan ayyuka na alkhairan da Allah zai yarta ka. Mala'ika Jibril ya ce, Kai, wannan Allah ka tsine mara albarka, manzon Allah ya shuru ya ce, Ka ce amin, manzon Allah ya ce amin. Na biyu, wadda duk ya riske mahaifansa guda biyu, ko uwa ko uba ko kuma ɗaya daga cikinsu, bai yi musu ɗa'a ba, bai kyautata hulɗar jakadancin da ke tsakaninsu ba, shi ma Allah ka tsine mara albarka. Ba wadda ya san daɗin mahaifa sai wadda ya rasa mahaifa wallahi. Wallahi ba duk duniya ba, ba wadda ya san ciwon rashin mahaifi sai wadda ya rasa shi. Kai ɗan uwa mai sauraro na baka san ka je ka zauna da mahaifinka na sa'a ɗaya ku yi taɗin arziki da mahaifinka ka sa shi dariya ko mahaifiyarka iya taɗin baka ka sa ta yi dariya iya wannan dariyar Allah yana iya gina ma don fere gida a gidan aljanna ba kai baka san wani yana ka samu wannan alfarmar Allah ya yi maka wani uwar da uban sun mutu wani uban ne ya mutu wani uwar ce ta mutu inda ana biyan network akwai network ɗin lahira inda ana minti ɗaya a biya miliyan ɗari wallahi wani zai biya miliyan ɗari ɗin don ya yi magana da uwarsa a lahira amma ne ta wakin ɗin an riga an yanke lakatta karɗa a bainakum in mamarka ta mutu ta mutu ba za ta dawo ba wallahi ka rasa kuma ƙarshen masoyiya a duniya in babanka ya mutu ya tafi ka rasa ƙarshen masoyi a duniya kai baka ganowa Allah ne maka alfarmar da kake tare da su Allah sarkin adalci bai ce ka kyautata wa babanka ba babanka ya fara kyautata maka kai Allah ya ce ka kyautata mar kan Allah ya ce ka ba wa babanka babanka ya fara baka shi kuma ba aya aka jawo mura ya baka ba kan ya ce ka kyautata wa mamarka mamarka ita ta fara maka hidima kai ya ce kai mata muna fuskantar azumi duk muna ta shirye-shiryen abubuwan shan baki sai shan buɗe baki me ka shirya wa mahaifanka na buɗe baki muna ta shirye-shiryen ɗinke sallah wa iyalanmu, me ka shirya wa iyayenka, mahaifiyarka, ko kuna uwa ɗaya uba ɗaya da ɗangwate kawo mata cikin masallacin nan tira manzannuwa, kai kuma iya na iyalinka ne har yanzu shi nauyin sai sauke yanzu ana bin ka bashi hidin ta yafe maka. Don akwai wani rashin mutunci da muke jawo kanmu talauci. wani ɗan uwansa ne ya yi wa mahaifiyarsa shi ne ce ni nauyi ya yi min yawa tun da suwa ne ba sun mata a talaucin da ka ƙare nauyin a nan da ka ƙare ba da za ka yi gaba wallahi duk wanda bai kyautata musu sun mar addu'a ta ƙwarai ba wallahi in ƙwallon ƙafa ne ma sana'ar ka an ringa cin ku kenan ƙarshen daraja da mahaifinka ya saya maka a wannan duniya da je ya yi zina aka aike ka ba bai gama kyautata maka ba da ya gada ma yaje zama a aike kamar nawa ka cika mara sadakin auren uwarka ba ka gani ya kai aure ne yan samarin ne ka ga wuyayen rekeke ana aure babban motsi makaranta ka shiga dan ka gano ubanka yadda ya sha wahala a auren mamarka nawa ka yi to ramadana duk wanda aka ambaci manzon Allah aka ce annabi Muhammad ya ce sai ya yi gumbe masalati bai ce shi ma Allah ya tsine mara albarka. In ji annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, alfarma ce da sahabbai ‘yan Ramadanin ya kusa sai sun kai wata shida suna addu'ar tun Ramadana yana sauran wata shida suke addu'ar Allahumma baligna Ramadan, Allahumma baligna Ramadan, Allah ka kai wata Ramadan, in ya zo su jajirce da aiki kuma Ramadana ya wuce suna zub da hawaye suna addu'ar Allah ya karɓa musu ibadunsu, ba irin namu ba goma ta marmari, goma ta wuya, goma ta ɗauke sallah, goma ta saɓon Allah kura ta mutu sai wasa. Ko ba haka muke ba? Sai sun kai wata shida suna roƙon Allah Allah ya karɓa musu ibadunsu. ɗan Abbas da shi da ɗan Mas'ud ire-iren su he sun kattama Qur'ani tun da shi yasa nace dan ya kuɗi ba akan Qur'ani sai sun kattama Qur'ani duk kullum hawaye yana zubowa suna tunanin Allah ya karɓi ibada ne ko bai karɓa ba yace da ya san ibadarsa ta rana ɗaya Allah ya karɓa yace da ya sami yaƙini da kwanciyar hankali dan uwa kullum karkan damu da yin wannan ka damu da shin Allah yana karɓa ne ko ba ya karɓa muna sallah muna azumi muna wa'azi muna karatun alqur'ani muna sadaka amma kes din mu ba dole bane Allah ya karba rahamarsa ne da tausayi da lutufin sa ya karba in ya ga dama ba zai karba ba kuma ba mai ce ma dan me yi na'am Allah ka gafarta mana Allah ka samu wani lafiya ƴan uwa akwai wasu masifu guda goma sha da wadda bai da alaka da alqur'ani yake tara masifu guda nawa Allah ya siffata shi da mujrimi wa man azlam mimman zikira bi ayati rabbih fa arba anha illa min al mujrimina muntaqimin Allah ya siffata wanda ya watsi da alqur'ani ya siffata su da ba za su shiri ba wa man azlamu mimman zikira bi ayati rabbih fa arba anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yabqahuhu wa fi adanihim وقرأ وإن تدعهم إلى الهدى falam yahtadu izan abada Allah ya siffata waɗanda ba su da alaƙa da alƙur'ani da jakuna fama lahum an tazkirati mu'ridin ka annahum hurun mustanfira farrat min qaswara bal yuridu kullu imrin minkum ayyudkal jannata na'im ɗan uwa masu albarka Allah yayi alƙawari da jan kunne ga waɗanda suka yi watsi da alƙur'ani azaba irin ta adawa da samudawa fa a'rabu fa in a'rabu fa qul azantukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud ɗan uwa masu albarka Allah ya yi alƙawarin masifa ta rayuwar duniya ta kunci kunci Allah ya ji gan ibnu taymiya yace wallahi da jahilai da sarakuna sun san ni'imar da muke ciki ta alkur'ani da sunnar manzon Allah duniyar da muke ciki ta farin ciki ko ba mu da kuɗi yace wallahi da sarakuna sai sun yaƙe mu da ita Allah ya alkawarin kuncin rayuwa komai kuɗin sa haka ibnu kasir yake cewa yake cewa wala wala ma'aninatu lahu walan shiraha li sadrihi bal yabqa sadruhu dayqan harajun وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء kaga duk wanda ya watsi da Qur'ani ko da a zahirinsa kana ganin sa da mota na'am da gidan da ya ga dama da rigar da ya ga dama yace wallahi yana cikin bala'i kirjinsa ta farfasa yake baya cikin kwanciyar hankali wallahi kuma dai game da masifar kabari kafin ya game da masifar filin alkiyama Allah Ubangiji ka kiyashe mu. ‘Yan uwa, wadda ya watsi da Alƙur'ani wa mai yashu an zikirar Rahmanu na ƙayyid lahu, shaifanan fahuwa lahu ƙarini, wa innahu laysu dunahum an sabil wa yahsabun annahum muhtadun. ‘Yan uwa masu albarka, ga mu a tare muna da ‘ya'ya. Amma iya ɓacin ran mu kar ɗan mu ya je boko. Mu ba ma cewa ka zama ɗan boko zalla, ba kuma ma cewa ka zama ɗan boko haram. kar ka zama ɗan boko haram kar kuma ka zama ɗan boko mene zal'a ka mata surki da farau-farau da me da alƙur'ani ɗanka in ya karanci alƙur'ani wallahi duk kuɗin da ka biya mar a boko yana gode maka yana jinjina maka yana ganin kamar ƙoƙari amma ɗanka in bayi da alaƙa da ƙur'ani duk yadda ka biya mar kuɗin boko yana ganin kai ma yake maka kuma dole ka biya mar ƙarshe kuma karuwarsa sai ta fi ka mutunci a gurin ɗan ga ɗan musulmi mutum ya shekara sittin fatiya bai iya ba ba fatiya ba sallama nan taro ya yi taro ka ga babban mutum mai matsayi wai zai yi sallama ya ce salamu alaikum sallama mutum ya shekara sama da sittin amma sallama bai iya ba abin da yake nake gaya mana cewa shi fa sai an koya da ba yadda za a yi mutum bayi da alaƙa da ƙur'ani kuma kaga yana da alaƙa da iya sallah mai kyau wani ya shekara sittin yana sallah Allah bai karɓi ko ta kwana ɗaya ba sittin me alaƙar ka da ƙur'ani bayan alƙur'ani kuma sai sunnar manzon Allah da Allah ya saukar da alkur'ani sai ba wa manzan Allah kwangilar ya fassara mene alkur'ani da Allah ya ce waqimu salata a tsaye da sallah sai manzan Allah ya fassara da ayi salloli biyar ya ce wannan ayi karatu a bayyane wannan a boye wannan ayi ruku'u ayi sujada saboda ka'idar shine wanda yake da haƙƙin bayanin alkur'ani shine hadisi da wasu suka ce ba kuma hadisin ko qur'ani zalla a kafirci zalla ƙoƙari suke su yi yaƙi da sirsalar manzan Allah, yaƙi suke da manzancin manzan Allah wannan yan ƙwar'ani zalla. Na'am, Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira, ‘yan uwa Allah ka kai mu wata Ramadana da imani, Allah ka ba mu lafiya a jikunanmu ya Allah, Allah ka ba mu lafiya a halayyarmu ya Allah, Allah ka ba mu lafiya a zukatanmu ya Allah, Allah ka raya mu rayuwa ta ilimi, ka kashe mu a rayuwa ta mutuwa ta ilimi. mutuwa ta imani ka tashe mu a cikin tutar ma'abuta alƙur'ani Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azilla ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da' ad-din wansur ibadakal muwahhidin al mujahidin fi kulli makan Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina Allahumma astur awratina wa amir rawatina واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين Allah ka tabbatar mana lafiya da zaman lafiya a ningi lokal gamman dinmu. Ya Allah masifu sun yawa shekaran jiya nake jin an shiga unguwar daba an ɗauki wani ‘yan kidnappers. An shiga har shagon wani aboki ne ma a wajenmu an fasa shagon an ibe kayan ciki. Ya Ubangiji Allah ka ba su mafita. Allah ka tabbatar mana lafiya da zaman lafiya. Ya Allah dukkan munafukai informers da suke da hannu a cikin tashin hankali da firgita al'umma ya Allah kai mana maganinsu. Allah kai mana zaɓin shugabanni na ƙwarai. Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ‘ya'yanmu da matanmu da zuriyarmu. Allah ka shirya mana matasanmu. Allah ka sa mana albarka a kasuwancinmu. Ka sa mana albarka a aikin gwamnatinmu. Ka sa mana albarka a sana'o'inmu. ya Allah ka sa mana albarka don girman rahamarka ya Allah masu fama da bashi Allah ka warware musu Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya nas'aluka an taqdi hawaijana kullaha wa hawaij kulli man talaba min najwa min al muslimin wa man lahu haqqun alaina an nad'u lahu ya rabbal alamin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa allah nastaghfiruka wa natubu ilayk qumu ila salatikum yarhamukumullah